الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى واجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه قال ابن رجب رضي الله تعالى عنه قال ابن رجب رحمه الله تعالى إن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر فمن علم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا الله سبحانه وتعالى يجب عليه طاعة الله سبحانه وتعالى وتقديم طاعة الله سبحانه وتعالى على طاعة الخلق جميعا ولو كان فيه سخط الخلق جميعا وإفراد الله بالاستعانة وإخلاص الدعاء له في حالة الشدة والرخاء بخلاف ما كان عليه المشركون من إخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى عند الشدائد ونسيانه في الرخاء قال الله عز وجل قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بدر هل هن كاشفات دره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون أيها المؤمنون ومما يعين المؤمن إلى الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى تحقيق إيمانه بمعنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابه سراء شكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ورفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم أمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون يوم سجرما muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya godiya mara iyaka ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matukajin tsoro mu yi ƙoƙarin kasancewa tare da Allah maɗaukakin sarki mu mutu muna masu imani ya ku mutane kusan cewa Allah subhanahu ta'ala ya halicce ku daga rai guda shine annabi Adam alayhi salam ya ku masu imani ku ji tsoron Allah idan za ku yi hada za ka hadi magana ka hadi magana ta kirki magana ta gaskiya magana ta gari bayan haka ɗan uwa masu girma kusan cewa babu magana mafi ingancin magana mafi gaskatuwan magana kamar littafin Allah alqur'ani da kuma hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ku musulmai kusan cewa mutun ya yarda da abin da Allah ya kaddara mushi wajibi ne akan kowane musulmi Allah ya baka jin dadi to ka yarda da wannan Allah ya baka rashin jin dadi shi ma ka yarda da wannan wajibi ne ya zama dole ya zama tilas hadisi ya tabbata daga abi darda sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yake cewa komi yana da hakika kenan yana da tabbas da kuma ingantuwar shi sallallahu alaihi wa sallama yace bawa mai imani bai kaiwa kololuwa ko kuma hakikanin imani sai ya yarda da cewa duk abin da ya same shi Allah subhanahu wataala shine ya kaddara abin da ya same shi to lalle ne tabbas ba zai kaucace mishi ba kuma abin da ya rasa ya sa a cikin zuciyar shi a cikin imanin shi cewa lalle tabbas diyan da za a yi ba zai same shi ba tunda Allah ya hukumta cewa zai rasa wannan abin to duk wanda ya haka inji sallallahu alaihi wasallama ya kai matuka wajen imani wannan kuma shine ke da wahala ka yarda duk abin da ya same ka Allah ne ka yarda da abin da ya kubce maka Allah ne wannan shine imani kuma shine zaman lahiya ga duk wani mai imani yanwa masu girma imam ibn rajab rahimahullahu ta'ala yake cewa lalle duk bawan Allah wanda ya zamanto yayi ilimin cewa duk abin da ya same shi Allah ya rubuta na alheri ko na sharri ko na amfani ko na cutarwa yace to wannan mutumin ya san cewa lalle tabbas Allah maɗaukakin sarki shi ya ɗora mushi wannan kuma ya san cewa babu mai amfanarwa ko ya cutar sai Allah ba mai badawa babu mai amshewa sai Allah maɗaukakin sarki to ya ce inda ka san da wannan ƙasa a cikin zuciyarka ya ce ya zama dole kama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗa'a kama Allah ɗa'a maɗaukakin sarki ya ce kuma ko da mutane gaba ɗaya abin yana ba su haushi ko kuma ba sa so ka yi ƙoƙarin yi ma Allah ɗa'a da kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kira idan ka samu Allah ne in ka rasa shi ma Allah ne wannan jigo ne babba ga duk wani mai imani ‘yanwa masu girma mu yi ƙoƙarin kaɗaita Allah maɗaukakin sarki wajen neman agaji ko neman taimako ko neman tallafi ko ka rasa wani abu kana neman ya dawo to wanda babu wanda ya kamata ka tunkare shi don samu wannan abun ko don neman wannan agaji illa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai babu na biyu a nan hatta manzan tsira sallallahu alaihi wasallama ba a karkata wajen shi don neman agaji don neman taimako don neman lahiya ko kuma guje wata cuta Allah ne shi kaɗai rububuya shi ce subhanahu wa ta'ala haka kuma yawan masu girma mu rika tsantsanta addu'a zuwa ga Allah lokacin da muke cikin tsanani da kuma lokacin da muke cikin jin daɗi kada mu kasance kamar mushrikai a wancan lokaci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari cewa idan suna cikin tsanani sai su rungumi Allah su rika cewa Allah Allah amma idan suka shiga cikin jin daɗi ba sa kiran kowa sai gumakai to kaga kenan wannan mummunan hali ne shine Allah ba mu labarin sa cikin alqur'ani yace ya kai mai karatu ko ya kai manzo ba gaba cewa abinda ake kira wanda ba Allah ba wanda ba su rauni amfani in Allah ya nuface ni da wata cutarwa shin akwai wanda zai yaye amsa shine babu in Allah ya ce sai kayi rashin lahiya ko Allah ya ce sai ka rasa duk duniya babu wanda ya isa ko wanda suka isa su zo tattaru su ce wannan bawan Allah ya kamata a bashi ko kuma a bashi lahiya to yace kuma idan Allah ya nuface shi da alheri Allah zai baka ilimi Allah zai baka mulki Allah zai baka dukiya Allah zai baka ƴaƴa duk wani abin jin dadi Allah zai baka to ko da mutanen duniya sun ce ba sa so ko kuma ya Allah ka a bashi to Allah sai ya baka saboda Allah yayi niyya sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce mishi kace ga Allah kadai muka dogara hasbi Allahu alaihi tawakkalt kuma ga Allah ne duk mai dogaro yake dogaro duk mutumin da ya dogara da wani malami malamin tsubbu to wannan mutumin yayi hasara ko wani boka wanda bai da komi balle kai ma ya baka su jiya mutane dan sun shiga tsanani suna ganin yanzu kuma ba Allah ba zai wani ne zai iya yi kuma su wannan malaman wanda suke ba malaman Allah ba ne shaɗannan malamai suna kira hatta ga kawohi waɗanda suke na zamani irin su facebook irin su whatsapp wa ko sit ko kuma ga wani malami ga lambar shi duk abin da kake so kamar shine ubangiji subhanahu wataala ya dauki riga Allah ya sama kanshi saboda rashin imani wai ka tambaye shi me kake so sai ka aika mai ta WhatsApp ya aiko maka mi zaka yi zaka yi yanka zaka yi kaza zaka yi kaza ko kuma a rika bada wani lakani wannan lakanin kaza ne fa sayakfikahumullahu sai a bude mimun a sa sunan wani ko a sa sunan wata abubuwa na tsubbu abubuwa na shirka da Allah kuma mutane sai su ce wai taimako ne wannan ba taimako bane wannan shirka ne da Allah kuma duk mutumin da yake neman Allah ya bashi wani abu kuma yake shirka da Allah to kamar ya husa ta Allah ya zai Allah ya bashi Allah ba zai bashi ba Allah ba zai biya mishi bukatun shi ba su kuma waɗannan shaidannai suna neman abin da za su cika aljuhunsu ne da kun yi magana ɗaya biyu uku sai ce to aiko mini ka aiko mini stock ka aiko mini kaza kuɗaɗe ne suke nema na hannun mutane ko nai ne ake ta ɓangaren addini to wannan yan uwa masu girma ya kamata a ce babu wanda za mu dogara a gare shi sai Allah babu wanda za mu nema alherin duniya da lahira sai Allah subhanahu wata'ala duk mutumin da ya karkata ga wani to wallahi zai yi hasara ya rasa dukiyar shi ya rasa imanin shi kuma ya rasa abin da yake nema a wajen Allah huduwar mu ta sati wanda ta wuce ita ce lokacin da na dora ta a yanar gizo wani yake ce mini wallahi wani malami yake kiran shi kullum za a ma sabka kaza za a ma sabka kaza sabkan ma ta yawa waye yake ce mishi wai shi zai fara sai kuma daga baya ba wasu su karasa kaga abubuwa na rudani abubuwa ne na shirme yace mishi a ni banna wannan haraka chai dai ya tsorata shi sai ya rika zawa wani lokaci a gaban shi da wasu wani dogon tabji haka dai ya rika tsorata shi yana ja kwatak kwatak kwatak wai shi kenan shi yake badawa shi yake hanawa yana so ya tsoratar da shi wancan wani mai hali so yake dole sai ya samu maciya a gindin shi saboda shi ahli sunna ne babu ruwan shi da wani shirka da Allah ba ruwan shi da wani sabke-sabken Qur'ani tunda ba shari'a ta karanta ba sunnan manzo Allah ba ta karantar da wannan ba babu zancen wani rubutu ko wani laya ko wani binne-binne ko wani kaho wai da ya tsorata shi yana gaya mashi manganu sai ya rika zuwa gaban shi yana wasu abubuwa na ce mishi ka ce mai ƙarya yake ba abin da zai same ka sai Allah kullun yusibana illa ma kataballahu lana duk abin da kaga ya samu bawa to Allah ne ga dama kuma duk abin da kaga bawa ya rasa Allah ne ga dama kuma duk abin da kaga mutum ya nema ya nama ya rasa Allah ne tsaye mishi ko kuma ya samu amma wallahi duk waɗannan malamai da za su cewa ayi kaza suna rudan mutane da bokaye dan abin takeici shine wasu suna ganin shirka da Allah shine in ka je wajen boka wai in ka je wajen malami wannan ba shirka bane ayi aiki da alqur'ani ko a rubuta qur'ani da jini ko a sa qur'ani cikin wani wuri wanda bai dace wannan najasa dan a dara dama aljani rai ya biya bukata kaga wannan shirka da Allah ne ko da an yi da alqur'ani ko da ko ya ce shi malami ne alhali ba malami bane shedani ne da duk malamin da zai ce ai shirka da Allah ba kiran shi malami duk malamin da zai ce a nema a wajen shi shi kamar shi ne Allah shi yake badawa shi zai bada jin dadi shi zai bada ilimi shi zai bada mulki zai bada kuɗi to dan mi baya ba kanshi ya ba kanshi man zaka same shi ma bai da wani tsari kai in aka ce duk wanda zai baka riga ba haushe yake ka kalli ta wuyan shi in daɗi ne zai iya mulki shi zai samu ko zai wani kulumboto a samu kuɗaɗe ya yi mana ya sama ma kan shi shi ya zama mai kuɗi ya rikawa manyan motoci ana mashi hidima a sai in ya ga mai kuɗin ne sai ce to ka zo mu rika maka abubuwa saboda kuɗinka ya dawama kaga shi kenan ya halakar da kai kuma kai kuɗinka Allah ya baka shi bai ma san da kai ba sai da kai kuɗin inda kai talaka ne babu ruwan shi da kai kuma inda gaske ne tsubu gaskiya ne ga talakawa nan barkatai malaman tsubu mana su rika ma mutane kudi kowa ya zama kudi garin da yayi kowa malaman tsubu su tattaro a ce babu talaka ko daya an yi wani kulumboto kowa ya kudi in gaskiya ne su yi haka nan mana Allah yake arzitawa shi yake talautarwa don haka duk wanda Allah ya sa zai arziki zai arziki wanda Allah sa talaka ne talaka ne wanda Allah sa wanda mai mulki ne mai mulki ne wanda Allah sa wanda mai ilimi ne Allah ne yake zaɓa daga cikin bayan shi ‘yan wa masu girma babu wanda ya kamata mu dogara a kan shi mu dogara da shi kamar Allah maɗaukacin sarki ya isan mana komi duk abin da kake bukata ko na kariya ko na amsowa Allah ya ishe ka wannan kuma shi ne imani ya ku masu imani kusancewa yana daga cikin abin da yake taimaka ma mutum ya yarda da abin da Allah ya bashi don mafi yawa rashin yarda da abin da Allah ya bada shi yasa mutane suke zuwa wajen bokaye ko malaman tsubu Allah bai baka ba sai kake nema dole sai ka samu ko kuma Allah ya baka kake nema wata hanya daban to abin da yake sa mutum ya yarda da abin da Allah ya bashi duk karamcin shi duk kadankin shi shine mutum ya gyara imanin shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisi ingantacce Allah bai kadarta ma wani bawa wani kaddara ya ce illa kana khairallah sai in ya zama to alheri kai ne kake ganin kamar Allah bai san ka kuma kai ne kake ganin kamar Allah bai kula da kai ba kai ne kake ganin kamar ilimin Allah bai tare da kai a Allah ya hi san ka kai da kanka da kake san kanka subhanahu wataala to saboda haka imanin mu da Allah zai sa mu dogara da Allah kuma mu dangana da abin da Allah ya bamu ba za mu je wajen irin waɗannan wanda suke shirka da Allah ba shi ne manzo Allah ya ce Allah idan ya kaddara wani abu da mai imani to za ka same shi alheri ne za ka iya ganin abun kamar sharri ne to amma alheri ne a gare ka ya ce idan mummuna ta same shi sai ya haƙuri in wani abu ya same shi wanda yake na daɗi sai ya gode ma Allah Allah na gode Allah na gode bai godiya ga kowa sai Allah kakka ce wani ne ya baka ko kuma wani ne ya ma ko kuma dalilin wane ya ce kuma in mummuna ta same shi in ji sallallahu alaihi wasallama in dai mai imani ne sai ya yi haƙuri kuma wannan haƙurin sai zama to alheri a gare shi manzo Allah ya ce walaisa zalika illa lil mu'min ba a samun wannan siffa sai ga mai imani idan wa masu girma idan muna so mu zama to masu imani mu yi kokarin kadaita Allah madaukakin sarki wajen abubuwan da ya samu dogaro ko nema ko rashi ko jin daɗi ko kuma rashin jin daɗi Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah samu daga cikin bayu na gari Allah madaukakin sarki muke roko wannan damana Allah ya kama na ruwa mai albarka Allah subhanahu wataala kuma mu ci maka mai albarka duk abin da ya mana tsanani al'umman musulmi muna kai kuka zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ya kare mu kuma Allah ya tsare duk wani alherin duniya da lahira muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sada mu da shi Allah ya kare mu da duk wani sharri اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم دمر اعداءك اعداء الدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا حولنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله